والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته alaikum salam wa rahmatullah muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wataala cikin ikonsa rayuwar mu ta iso rana ta ashirin a cikin wannan wata mai albarka wata Ramadan shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa a gaban wannan masallaci na masjidus sunna wanda yake kan titin Sardauna cikin garin Azare jihar Bauchi don ci gaba da jin fassara na ma'anonin ayoyin Alkur'ani mai girma gwargwadon hali inda muke karatu cikin littafin radul azhari ila ma'anar qur'an na shekha abubakar muhammad rahimahullah muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka mun tsaya jiya cikin suratul suratul qaf ina ji mun karanta aya ayoyi guda hudu ne su kuma lokaci yayi za mu tashi kan aya ta biyar insha allah malam bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج
نعم Allah subhanahu wata'ala yana kuma jan hankalin waɗanda suke ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da tashin alkiyawa cikin Qurayshawa ana jan hankalin su Allah madaukaki ya ambaci irin tambayar da suke yi wanda shine suke yin mamaki akai a idza mitna wa kunna turaba yanzu ashe idan muka mutu muka zan turbaya mun gama lalacewa za a ce a dawo da mu kuma rayuwa suna ga kama abu ne wanda ba zai yiwu ba zalika raj'un ba'id wannan ku dawowa ce wacce take mai nisa ma'ana suna ga abin ba zai yiwu ba to Allah ta'ala ya ambata cewa duk wanda ya mutu aka sanya shi a kabari Allah yana sane da abin da ya lalace a jikinsa ai alaka ce Allah yake tsanyawa tsakanin ruhi da jiki kowace halitta ce daban amma sai aka hada hadaka a jikinta ma'ana sai aka sanya kawance a tsakaninsu lokacin da ajalin mutum ya kare a duniya sai kuma a raba wannan kawancen tsakanin ruhin nasa da jikinsa dama an sanya kawancin tun lokacin yana ɗan wata hudu a cikin mahaifiyarsa sun mai rusar ilayhin malaku fayan fako fihin ruhu ake aika masa mala'ika a jikin wannan ɗan tayin nasa da yake ginuwa a cikin mahaifiyarsa sai a busa masa rai an haɗa ƙawance tsakanin ruhinsa da wannan jikin shi kuma jikin an ta'allaka rayuwarsa yana da bukata na ababen da zai rayu da su abinci abin sha tun daga ciki sai Allah yake tanada masa a lokacin da ya zo duniya abinci abin sha iskar da zai shaƙa waɗannan sun zama an ta'allaka rayuwar wannan jikin a waɗannan ababe don haka lokacin da ƙawancen ya ƙare sai Allah subhanahu wata'ala sai ya raba tsakanin ruhi mala'iku sai su zo malakul mautin da zai wakila biko sai ya zo da shi da awanuhu masu taimaka masa sai su cire rayin kamar yadda hadisan annabi suka ambata na mumini a naɗe shi a kai shi cikin illiyin na fajiri kuma a sanya shi a inda ya dace da shi to kaga yanzu wannan jikin shi kuma binne shi ake yi don haka jikin sai ya lalace amma ruhin inda aka adana shi abinda aka faɗa na rayuwa ta barzahu yana nan yana ɗanɗanawa in daɗi daɗi in akasi akasi don haka ran yana nan yana ɗanɗana abin da aka ce zai ji ɗin tamkar yana cikin ƙasa ɗin a ajiye an mai da ran nasa a jikin jikin nasa yaya lamarin yake kai baka sani ba domin jikin kuma in ka bude kabari zaka ga ya lalace amma ruhin yana nan da jikin nasa kuma wanda Allah ya ta'allaka zai dandana azaba din ko da ba jikin da kai kake gani a zahiri ba to lokacin da Allah subhanahu wataala ya nufin zai tada mutane sai kuma tada su a wani jikin daban sai su sake tashi wannan jikin nasu sai ya sake tashi lokacin za a sa mutum a aljanna ko ko ko akasinta ba wannan jikin nasa da ya tashi ne kuma za a sanya shi aljanna ba ko kuma a sanya shi a wuta ba a'a za a sake masa halitta ai duk wanda zai shiga aljanna za a sanya shi a siffa ne ta annabi adam inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ziraki 70 abin na ziraki 30 dogon mutum kato mai girma kakkarfa kuma kimanin dan shekara 33 in ma ba ke baka mutu to yanzu kimanin dan 33 in ma ka wuce to yanzu an dawo da kai kimanin dan 33 sai a dawamar da wannan halittar taka a haka wata halitta aka maka ba irin ta duniya ba ita ba ta bukatar irin abin da jikinka na duniya yake bukata kaga wannan lokacin da aka sanya ka a cikin kabar Allah ta'ala ce kad alimna ma tanqusul ardu min mun san abin da ƙasa take ci take ragewa daga jikin waɗannan jukkuna din Allah ta'ala yana sane wa inda na kitabul hafiz kuma a wajen mu ai akwai wani littafi wanda yake mai tsaro inji Allah subhanahu wataala ai ta'kul min ajsadikum fil bila mun san abin da ƙasa take ci na jukkunanku yayin da kuke lalacewa na alamu zalik Allah ya san wannan duk tsotsotsin da za su cinye ko ƙasar da za ta cinye duka Allah ta'ala yana sanar da wannan wala yakhfa alaina ba abin da yake koyuwa ga Allah ta'ala aina tafarwaqatil abdan inda waɗannan jukkunan suka lalace kun ga da wanda aka je aka tona kabari aka sanya shi da wanda kura ce ta cinye shi da wanda ruwa ne ya cinye shi da wanda ma aka je aka sassara namansa aka ajiye a kayan tsaunuka yadda 'yan buda suke yi mikiyoyi su zo su cinye nama da wanda za a je a tara a haɗa masa wato gungumen wuta a ƙona shi tun anan duniya ya so ɗanɗanawa kafin ya je can ya same ta yadda hindu suke yi a je a sheƙe tokar tasa a cikin wani ruwa ya bi gaba ɗaya to duka Allah ta'ala zai tattara su kuma Allah ya san abin da ƙasa za ta ci daga jikinsu kuma Allah maɗaukaki ya ce akwai littafi mai tsarewa kuwar kitabul mu'allaku ala uloƙihim littafin da aka rataya a kayan wuyan mutane kowa yana ɗauke da ayyukansa awin launin mahafuz ko kuma nan kitabun din ana nufin launin mahfuz fihi jami'ul ashiya'il muqaddara wanda duk abin da Allah ta'ala ya hukunta ya kaddara zai kasance yana nan a cikin launin mahfuz to Allah yana sanin da wannan bal kadzabu bil haqqi a'a sun dai karaita ne kawai game da gaskiya sun karaita alqur'ani ne lamma ja'ahu lokacin da qur'anin ya zo musu da annabi ya je musu da bayani sai suka kareta fahum alhadisu fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'an game da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam da sha'anin alqur'anin da ya je musu da shi fi amrin marij suna cikin wani al'amari ne mai rikitarwa ai muttaribi wanda yake raudawa bai daidaita ba abin da suke faɗa bakinsu bai zama ɗaya ba ra'ayinsu bai zama ɗaya ba dangane da hukuncin da suka yi ma alkur'ani ko manzon Allah muftalitun ya rikice haifu qalu marwatan wani lokaci sai su ce sahiru wa sihiru shi manzon Allah matsafi ne qur'ani kuma tsafi ne wa marwatan wani lokaci kuma su ce sha'iru wa shi'ru su ce mawaƙi ne shi sannan ƙur'ani kuma wai waƙe ne ka ji hauka ina ƙur'ani ya kama da waƙe wa marwatan wani lokaci kuma su ce kahinun wa kihana wai manzon Allah boka ne shi kuma ƙur'ani bokanci ne kawai to ai kaga maganar su bata tsayu ba yau su ce kaza gobe su ce kaza duk suna caccanjawa kuma duk abin da suke faɗa sai su karaita kansu daga baya saboda sun san manzon Allah da alƙur'anin ba wannan siffar ce tasu ba eh shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa innahu laqawlu rasulin karim maganar manzo ne wanda yake mai daraja wani waje Allah subhanahu wataala ya ce wa ma huwa bisha'ir qalilan ma tu'minun wa ma
wala wala bi qawli kahin ولا بقول كاهن قليلا ما تذكروا تنزيل من رب العالمين وكاga Allah ta'ala sai kore duka waɗannan ababe Allah madaukake yace afalam yanzuru shin ba za su duba ba bu'yunihim mu'tabirin bi uqulihim ka san lokacin da mutum yake son bata abu ba abin da baya faɗa a kansa yanzu da lokacin da awa ta ahlus sunna sai ana ta a ce ba abin da ba a faɗa kansu in an faɗa kaza a ce kaza ne so a ce yan izala mun gumbawa jakin banza la'anan ne da haka ake waƙar ko wai aka yi labari ban mantawa lokacin mana sakandare da jimawa ba sai kuwa wai aka ce wai wani wani mutum ne alaran ɗansa sai zama ɗan izala da ya zama ɗan izala sai ya ce ku yi ta dukansa sai ya mutu suka dinga jibgarsa sai da ya mutu sai tona rami a gidansa sai ya rufe sai labarin yawa sai ya ji wajen 'yan sanda ka san da 'yan sandan daɗin 'yan sanda ne wai sai suka zo bincike suka ce sun ji labarin cewa ya kashe ɗan ce shi dai ya ce a ba ya kashe ɗansa ba jakinsa ne ya mutu shi ne gashi can inda aka tona rami aka saka suka ce sai sun je sun gani su ne suka tambaya ka ce to wancan menene ya ce jakinsa ne ya mutu sai an tone aka je aka tone da aka tone sai aka ga jikinsa ya zama na jaki fuskarsa kuma ta yi baki irin kamar gawai wannan labarin da gaskiya an yi shi haka suke faɗa aka ƙaga labarin ya kace wajen izala ne ta gaba abin da ba a faɗa ko a cikin izala sun maida mu iyayensu nono aka yi hoto ma aka yi hoton jaki saboda muzantawa ga shi kai na mutum da gemu sannan da rawani ɗan izala mun gumbawa jakin banzala a nan ne aka rubuta dan izala baya san annabi dan izala ya ce salatin annabi ba kyau ta ji ba rashin adalci wai salatin annabi ba kyau to duk irin waɗannan ababe dama an saba idan mutum ya zo da gaskiya idan ana faɗa gaskiya to ba irin abin da ba a ambatawa maimakon a koma zuwa ga dalilin a ga wani dalili ne ya zo da shi shin dalilin ya tabbata dalili sai a aiki da shi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amintacce ne a wajen Qurayshawa babu yabon da basu masa ba amma lokacin da ya zo sai suka jefe shi da waɗannan ababe kai har ma da ƙari suka ce majinun eh wai suka ce taɓaɓɓe ne sahir suka ce matsafi ne eh sahirun majinun matsafi ne kuma matawabbe haka ba suka dinga faɗa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun dai ƙaryata ne kawai ba su yadda ba ne shi yasa suke kame kame lamma ja'ahum yayin da Qur'ani ya je musu fa hum fi amrin marid suna cikin al'amari da rikici da rikitarwa sun kasa samun matsaya guda daya don haka Allah ta'ala ya ce afalam yanzuru shin ba sa duba ba bi uyunihim da idanunsu mu'tabirina bi uqulihim kuma suna masu lura da hankalansu ga abin da suka gani ka san da ido ido shi kadai in yi aiki to ba za a samu fa'idar da ake so ba kunne shi kadai in yi aiki ba za a samu fa'idar da ake so ba amma lokacin da kunne da ido za su yi aiki tare da zuciya tare da hankali zuciyar kuma sane ta mai hankali ce to anan ne ake samun fa'ida eh shi saka kullum zaka ga ayoyin alkur'ani kiran da Allah subhanahu wata'ala ya ce afalam yadabbaru ayatihi sai ce wal yatadhakkara ulul albab sai ta ta'allaka ana ta'allaka abin da hankali da tadabbur tadabbur a cikin zuciya ke yasa lura ne da hankali hankalin ka ya rika la'akari da abubuwa kana fahimtar menene yake ciki da darussan da yake ciki to don haka Allah subhanahu wata'ala ya ce afalam yanzuru ba wai kallon kawai mutum ya daga idanu ya ga sama ba a sau ake ganin sama amma wasu ba sa lura da abin da yake ciki afalam yanzuru shin ba za su duba ba bi uyunihim da idanunsu mu'tabirina bi uqulihim mala yace suna masu lura tare da hankalinsu suna la'akari hina ankara al-ba'tha lokacin da suka inkarin tashin al-qiyama to su duba mana ila sama'i zuwa ga sama su kalli sama su daga kai su yi ta kallon sama kawai suna la'akari da abin da yake ciki su ga ta wata rumfa ce fauqahum abisansu kaifa banainaha Allah ya ce yadda muka gina ta su duba sama mana su gani da take abisansu yadda muka gina ta bila amadin ya raunaha ba da wata wacila da suke gani wanda ya toke da sama ba rumfa ne ga ta a sama rumfa ce ga ta a sama saƙafan mahafuza haka Allah ya kira shi waje an sama a saƙafan mahafuza muka sanya sama ta zamanto rumfa ce wadda aka tsare ta babu wacila ga tana a sama allazi khalaqa sab'a samawacin tibaqan ma tara min khalqi rahmani fi khalqi rahmani min tafawut saban bakwai aka gina amma ba za ka ga ƙoga tsatsagewa a jikin halittar ubangiji ba aikinka ne kake nema ka yi masa ka masa ciko ko ba ciko ba in damana ta zo ka ga an ɗan tattoshe can a ce can yana ɗan yoyo abin nan kwanan ya ɗan gota a kira kafinta ya sake cirewa sake gyarawa ko kuma wata ƙila wani waje ya huje a ce yana yoyo to na ubangiji babu wai wasu na cewa ozon layer ta yi cracking ta huje karyar banza ubangiji da yake tsara abinsa sai dai yana son azabtar da ku ku dai ku nemi wani dalili daban ba wani abu na ubangiji da yake fashewa ku ce wai sama wai wani waje abu wai wani waje a a Allah ya sanya sakafan mahfuza rumfa ce tsarariya Allah ya tsare ta to me kuma zai fashe a ciki ku dai ku nemi wani bayanin Allah ya ce ba za ku duba sama ba da take bisan ku yadda muka gina ta inji Allah wa zayyanaha ba batta haka ba sai aka kawata ta dil kawakibi da taurari taurari da Allah ya sanya a sama wal qad zayyana samaa ad-dunya bi masabiha an sanya su kwalliya ne a sama sama idan ta ɗau taurarin nan in ka ɗaga kai ka kalle su sai ke mamakin halittar ubangiji ga suna rukucin mu Allah kada ya san adadi na su wallahi ba wanda ya san adadin su eh ba wanda ya san adadin taurari da suke sa wallahi da zai kuma wata tauraron ta yi ninkin ba ninkin rana ai na ga mana adadin rana idan an ɗau duniya abinda za ta ci na duniyar mu to ita ma akwai tauraron da suke ninkin ba ninkinta ita ma komai ba ce in an haɗa ta da wasu tauraro kuma tauraron Allah kaɗai ya san adadin su gungu gungu galaxies akwai cosmos nau'o'in taurarin ma suna nan ba a san iyakar su ba modern science din ma ya faɗa Allah kaɗai ya san adadi kowane galaxy adadin taurarin da suke cikin millions ne wani ma billions kuma suna nan su ma masu yawan gaske Allah kaɗai san adadin su to wa ya san me aka aje a sama Abu.
sai wanda ya halicce ta Gaskiya.
sai wanda ya halicce ta yanzu ko jeji ne aka jefa ka a cikin jeji ba kowa kai bari ta jeji ma da yake ganin bishiya yanzu a je ka hamada a ce ma ya shi kare ya rufe ka a sa ka hamada wallahi tsorata za ka yi. ka rasa gabas ka rasa yamma ka rasa kudu ka rasa arewa in baka san wajen ba in baka san ya hamada take ba sai ka dude ka rasa ma direction kuma ka ga waje fili ko ina sai ka sai kanka ya kunce in baka sa ba to ballanta na sama ko aje aje ba ka a cikin teku kuna tafiya a cikin teku ka ga ruwa ne ko ina kamar tsauni ko ba tsauni ba ne to Allah ya ce ba za su duba sama ba da take bisansu yadda muka gina ta inji Allah ko muka kawata ta kuma Allah ya ce wa malaha min fahuj kuma a cikin ta babu tsaga ba tsatsage wa shuququ eh wa malaha min fahu ay shuquqin tu'ibuha wanda zai aibata ta babu babu wani tsaga a cikin sayaran sama to mutun yayi la'akari halittun nan da Allah ta'ala yayi ba wai kawai dan ka gansu bane ka saba kullun in ka farka za ka ga gari ya waye rana tana fitowa kuma ta faɗi kuma idan dare ya yi za ka ga taurari kuma idan lokacin damana ta yi za ka ga giragizai za ka ga ana cida ana walƙiya abu ne wanda aka saba gani kawai yau da gobe to wallahi duk wanda ya ce haka shine mu'amalarsa da abin da zai daga kai ya kalla a sama to bai amfani da kwakwalwarsa ba domin Allah bai sanya waɗannan ababe don kawai ka gansu shi ke nan wai ka saba gani ba inda fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab halittan sama da ƙasa da yadda dare da wuni suke sabawa wannan ya shigo wannan ya tafi sannan wannan ya sake zuwa wannan ya tafi Allah ta'ala ya ce la ayatin li ulil albab akwai ayoyi ababan lura amma fa ga masu hankali don haka mai zama cikin masu hankali mai amfani da hankalinmu wajen fahimtar halittun Allah subhanahu wa ta'ala da suke cikin sararin sama kuma Allah ta'ala ce wal arda an yi adafi ne zuwa ga sama da aka halitta ba za su duba ba zuwa ga ƙasa ita ma wal arda madadnaha ai kaifa madadnaha mahadnaha kenan yadda muka shimfiɗa ta muka miƙar da ita ai muka shimfiɗa ta gata na a shimfiɗe waje allaha salihatan lil haya muka sanya ta waje ne da za a iya rayuwa ka san Allah subhanahu wata'ala ya sanya duniya ita ce ɗai inda ɗan adam zai iya rayuwa don inda aka kai ka ba duniya ba wannan da ya samu a ciki rayuwarka ba za ta gudana ba don haka Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta ne domin ita ce eh Allah ta'ala ya ce waje Allah fiha ma'aish ko an sanya rayuwa a cikinta al-ma'isha rayuwar da zaka al-aish a cikin duniya ne Allah ya sanya to don haka nan duniya ita ce inda mutum zai zauna ya rayu to ita kanta kasan da Allah ta'ala ya sanya ta ka duba yadda aka yi ta mana Allah ya ce wa alqaina fiha rawasiya yanzu ƙasa ne idan kana amulmula take amma sai ganta flat ai Allah ce wal arda ba'da zalika dahaha da ya ambace da ya halicci sammai da kasai sai ce bayan wannan kuma ƙasa ita kuma sai mulmula ta amma sai ganta kaman flat kuma kashi 70 cikin 100 na duniya ruwa ne inda mutane suke zaune shine kashi talatin ko talatin da kaɗan cikin ɗari can kuma saba'in ko sittin da mafi yawa duk ruwa ne tekunan nan idan ka duba su duka da manya-manyan cc da ake da su ƙananan teku da waɗancan manyan teku da ake ce shi baharul muhit muhitul hindi kenan da sauransu da ake da su to kashi saba'in cikin ɗari na duniyar tamu ruwa ne a bisanta kenan ba wai cikinta ba a bisan ruwa ne kashi talatin ne ko talatin da kaɗan shi ne tudu inda mutane suke zaune to zai idan allah ya umarni a wannan ruwan ya ce ya cinye tudu ai abu ne mai sauki ko sai kuwa
abu ne mai sauki to mutum ya duba yadda Allah ya wannan aka sanya ma ƙasa kuma inda za ka zauna ka rayu a cikinta inda an yi maka ƙasa kamar kamar katifa take ai tangal-tangal za ka yi ta yi ko amma sai aka yi maka ita kuma ba kamar dutse gaba ɗaya ba sai aka sanya ma akwai laushi akwai inda yake da laushi da abubuwa da yawa na hikimomin Allah subhanahu wata'ala da ya sanya a ban ƙasa to a duba wannan mana wannan ansa ake bayarwa ga waɗanda suka ce ya ɗan adam in ya mutu ya ruɗe a cikin ƙasa kuma a ce a tada shi to sai ake biya musu waɗannan manya-manyan halittun wanda halittun girmansu ya fi girman ɗan adam ɗan tsogin da yake yin musu wal'arba kuma ita ƙasa madadnaha mun ja ta ai an shimfiɗa ta mahadnaha wa alƙaina fiha rawasiya kuma Allah subhanahu wata'ala yace sai muka jefa waɗansu turaka a cikin ƙasa wato jibalan tuthbituha Allah sai ya sanya lokacin da ya halicci ƙasa sai ya jefa duwatsu a cikin ta kun san sama Allah ya halicce ta cikin kwana hudu gwargwadon kwana hudu ƙasa kuma sai Allah halice ta a gwargwaron kwana biyu shi ne sai Allah maɗaukaki sai jefa kuma duwatsu a cikin ƙasar saboda asali an halice ta a kan ruwa ne abinda yake kan ruwa zai tangal-tangal to sai Allah subhanahu wa ta'ala sai jefa duwatsu a cikinta ya sanya duwatsu a cikin ƙasa duwatsun da sai suka zama turaka da suka riƙe so duwatsu duk idan ka gansu manya-manyan duwatsu da ake da su a duniyar nan turke ne na ƙasa kuma ko da a kimiyya modern science ya nuna cewa turaka ne su domin ita ƙasa wannan wanda muke da ita muke kanta geologists sun ce layers guda uku ne upper layer ɗin shi ne wanda suke ce da shi earth crust shi ne ake kiransa lithosphere wanda shi ɗin ma ya kasu kashi biyu akwai continental crust akwai wanda ake ce da shi oceanic crust kuma sun wannan cross ɗin da aka fara duwatsu ne dutse ne wanda yanzu idan kana tono in kai nisa a cikin tono dutse za ka samu sama-sama ne za ga tsakuwa amma tonon in yayi nisa sosai dutse za ka samu to waɗannan su ne cross ɗin wani cikin hikima na ubangiji hatta modern science abin da ya nuna lokacin da su waɗannan cross ɗin suke allah yake halitta su wannan yana tahowa ta nan wannan yana tahowa ta nan idan sun zo kusa wannan sai ya haka sai ya lankwasa mun gane wannan shi kuma sai ya haɗu da shi to duk inda suke haka suke yi yanzu wannan da ya zama ya zama ne ya shiga cikin ƙasa ya sake yin ƙasa ya zama turki ya zama tiki to irin waɗannan formation na upcross ɗin gaba ɗaya sai ya zama to kamar turaka ne Allah ta'ala ya sanya wanda suke rike da ƙasa kuma baicin wannan misali yanzu kamar akwai manya-manyan duwatsu in ka taba nan shira za ka ga dutse ko to shi ba komai ba ne a cikin duwatsu wannan ya mun taba ne imana ko jos ka je ka idan ai kasancin waɗannan ba duwatsu ba ne ‘yan ƙanana ne ko to waɗannan ɗin masu ma na jos ɗin idan ka tafi ka ga wasu manya-manyan duwatsu yanzu misali idan ka je ka in ka ga abinan kilimanjaro ko kuma misali ka tafi can wajen asia inda su suka fi manya-manyan duwatsu ko ka tafi mount everest to abinda kimiyyar zamani ma ta nuna duk dutse idan ka gan shi to za ka sami wajen ya wani ya kai kusan kashi goma sha biyar ɗinsa a cikin ƙasa daga kashi goma zuwa kashi goma sha biyar a cikin ƙasa duk yadda kaga dutse da tsayinsa a waje to a cikin ƙasa za ka samu kusan kashi goma wani ma zuwa goma sha biyar da ya shiga irin manya-manyan duwatsun nan yanzu kamar misali akwai dutsen da ya fi kowanne tudu a duniya babu dutsen da ya kai shi tudu shi ne wanda ake ce da shi everest wanda shi in kana so ka kure ka kure kololuwarsa sai ka tanadi iskar da zaka shaka saboda a can kololuwarsa babu irin iskar tamu da muke shaka mun gane ko sai ka tanadi wannan saboda tsananin iska karfin sanyi da yake wajen to kage yanzu shi Mount Everest a cikin sararin sama mafi kololuwarsa gurbin da ya fi ko'ina tsayi bai ƙarasa mil goma ba kaga mil goma ya kai wajen kilomita goma sha biyar haka ne ko? ya kai wajen kilomita goma sha biyar to mil tara ne da wani abu misali kamar kilomita goma sha biyar a ƙasa sai ka ɗaga ta a sama to shi ne kamar ƙololuwar tsayinsa to abinda kimiyya ta tabbatar a cikin ƙasa cikin ƙasa a cikin ƙasa kuma da aka auna da kayayyakin aune-aune sai aka ga ya yi tsoro tsoro tsoro yana yin ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa sai da ya kai mil 125 a wuce shi kaga ya zama tuke ɗan ciki turke ne na ƙasa to irin waɗannan turaka ne da Allah ya jefa a cikin modern science ma ya tabbatar da wannan muka dama Qur'ani ya ba mu labari da ya ce wa alƙaina fi harawasiya a cikinta a wani waje ya ce an tami da biku an jefa turaka Allah ya sanya turaka su ne duwatsun na an tami da bikum don kada taishekin da ku ta girgiza da ku to nan Allah ya ce wa alƙaina fi harawasiya kuma a cikin ƙasar sai muka sanya turaka ajibalan tuthbituha manyan duwatsu manya manya waɗanda za su rike ta wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij kuma sai muka tsira a cikin ita ƙasa ɗin daga dukkan nau'i bahijin wanda yake mai ban sha'awa ayyu bahaju bihi li husnihi wanda zai bada sha'awa saboda kyawunsa yanzu idan ka ga an sa maka flowers an gyara su kai ko ba flower ba ko yabanya ce a gona idan ka je ka ganta ai zai baka sha'awa ko ba haka ba ko ka hango ga- ga- ga- nan ga gero ya tashi ya fidda kai nan kuma ga gyada ta fidda furannin nan nata abin sai baka sha'awa to haka Allah subhanahu wata'ala ya kawata bankasa da abubuwa daban-daban tabasiratan Allah madaukaki yace wannan duk ya sanya su ne ya tsara su ne dan jan hankali ai fa Allah zalika tabasiratan minna jan hankali ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga bayansa wa zikira kuma wa'anzartarwa ne wa'azantarwa ne tafkira tafkira wa'azi ne ba ga kowa ba da kulle abdin munib ga kowane bawa da yake mai da al'amarinsa zuwa ga Allah aiwa ja'un ila ta'atina wanda yake yawan komawa zuwa ga biyayyar Allah shi yake fahimtar hikimar Allah in ka zauna ka yi dogon tunani na gare da hikimomin ubangiji akan halittarsa wallahi za ka jinjina wa ubangijinka yanzu ko kai kanka ka duba hikimar da Allah subhanahu wata'ala ya yi a jikin halittarka mai tarin da kai kanka bangare kowane bangare in ka ɗauka sai ya baka mamaki yanzu ɗauki harce kawai da aka samu ka a baki da harcenka kaga Allah sai ya sanya shi wannan harcen gashi dai kana ganin sa kaman ba wani abu ba kana ta faɗan abin da kaga dama da shi to ni'ima ce Allah ya maka banda ma ita ni'imar magana kanta ka bar ni'imar aikin da harcen yake kaga shi yake maka magana in babu harce magana ba za ta yi ba to bayan wannan da shi kake fayyacewa ɗan ɗan kuma ka ji daɗi za ka ji ɗaci za ka ji ganci za ka ji bauru za ka ji tsami za ka ji makaki duk da harce kake jinsa za ka ji zaƙi za ka ji garɗi duk da harce ne kowanne yana da bambanci ya ɗan wasa duk abin da ka ɗauka sai ka ce wannan tsami ne da shi wannan kuma sai ka ce yana da garɗi wannan sai ka ce kai yana da zaƙi wannan sai ka ce ɗaci ne da shi sai ka ce kai wannan ya cika bauri sai ka ce kai wannan makaki ne da shi me yake je maka harce ne bayan abincinka idan zaka ce in ka tauna abinci yayin da ka sanya shi harcen shi yake juya maka abincin hakware suna nasu aiki yanzu ba nasu ma muke faɗa ba shi harcen shi karan kansa shi yake juya ma abinci kada shi jikin wannan hakorin ya nika ya kada shi wannan gefen ya nika kuma sai ya ɗebo wanda aka gama nikawa sai ya tura maka shi dan in babu harcen ba za ka iya hadiya da kyau sai dai a dinga ma jifa kamar doki amma harcen shine sai ya tace wanda ya riga ya nuku sai ya tura shi makogoro ya haɗe sai ya bar sauran kuma ya tare shi ya hana shi shiga makogara don a ci gaba da nika shi don bai nika ba duka wannan harce yake maka yadda idan kana markaɗe za ka ɗebo ruwa ka saka don ya ƙara laushi ya kyau to sai Allah ya sanya daga jikin harcen ne miyau yake fita jikin harcen shi yake secretin ɗin saliva mai santsi don ya taimaka maka wajen sanya abincin da ake nikawa ya laushi kuma ya santsi wajen haɗewa yadda ba zai toka da muka haƙo ba ni'imomin da Allah ya maka suna da yawa wa in ta'udu ni'matan la ilaha illa harcen ka kawai in ka tsaya kace zaka yi dogon tunani wallahi sai ka gode wa Allah yanzu ka ce kai kawai ga kanan sandindin duk abin da ka sa a bakinka mutane suna cewa kai amma wannan abin nan dan dan yayi daɗi kai kuma baka sani ba ba za ka ji abinci ba zai baka sha'awa bayan baka ɗanɗano a ce kawai ka sa bakin ka bake ba za ka ji zaƙi ko ɗaci ko garɗi ko komi ba kawai duk abin da ya shiga ya shiga kenan an rage ma nishaɗi ba za ka ji daɗi ba to Allah sai ya maka wannan shin yayi ne kawai dan ka dinga yin sarrafa wannan halittar tasa har can kuma sai ya dinga faɗan abin da ya ga dama ya saba ma Allah furucinsa ba zai zama mai kyau ba maimakon ya tasbihi wajen gode ma ubangijinsa sai ya dinga yin maganganu waɗanda zai fusatar da Allah to dan adam ya dinga tunani dangane da halitta kansa ma tukunna ballantana kuma abin da yake tare da shi na sama da ƙasa Allah ta'ala ya ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarak bayan turakan da aka samu ku a ƙasa don ku zama masu mai da al'amari zuwa ga Allah kuna bautarsa kuma sai aka saukar muku da ruwa daga sama ruwan kuma mai albarka inda an saukar muka ruwa ne wanda ba mai albarka ba ina zai baka ai kasirul baraka ka san ruwan kala kala ne a saukar muka ruwa kawai kuma da albarka ba amma ruwan da Allah ta'ala ke saukar maka yace wa nazzalna minas sama'i ma'an tahura ruwa ne wanda yake mai tsarki ruwa ne mai kyau nan kuma ya ce ma'an mubaraka can ya ce ma mai tsarki nan kuma ya ce maka ma'abucin albarka kaga ce yana da tsarki sai aka amince maka sha ka yi ibada da shi nan kuma aka ce mai albarka ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ruwa ya fara sauka na damana ruwan farko na damana annabi sai kwaye hannunsa ko da yana rumfa ne sai kwaye hannunsa sai ruwan ya taba kawai kwaya kafaɗarsa sai ruwan ya taɓa shi ya zuba a jikinsa sai ce haza a hadithu ahadin bi rabbihi wato mafarin albarkar ubangiji na kamar yadda da ake caccaye kenan amma da yaran sun yi mubalaga to wannan sunna ne in ruwa ya sauko ruwan damana na farko sai ka sanya ya taɓa jikinka so da Allah ya kira shi ma'an mubaraka ruwa ne wanda yake ba abucin albarka kuma idan ya sauka yana da abubuwan da ake da bukatarsa wanda zai sa tsoro ya tashi shi yasa idan damana Allah ya zubar da ruwa sai kaga ko ina ya rayo zuzu kaga yana ta fitowa suka dangara su kuma an samu faci a zo a tsaya a waje sai ya ce ya koshi dam kawai a baki na wani wanda yana mutuwa ya dauka ai albarka kenan ma al mubaraka da ba zuzu yanzu kuma ya fito kai kuma ka samu ganyayyaki kai ta ce ga sanin wanda ba a shuka ba ba in su gasaya yanzu kan ba a samu sosai dajin ya zama hamada an yanke bishiyoyi masu yanke bishiyoyi suna yankewa a gama yanke bishiyoyin da yin an gama yanke bishiyoyi wata rana kuma sai a so mai yanke kafafu ko ana makamashi da shi a to Allah ya shirar da al'umma to Allah ya ce mun saukar da ruwa daga sama ma abucin albarka fa'ambatina bihi jannatin a dalilin wannan ruwan sai muka tsirar da gonakai basatin wa habbal hasid sannan kuma da tsaba wadda ake girbe ta ai azzarqu almahsud kenan shuka wadda ake girbewa can da aka ce jannatin tamkan lambuna Mm.
ganyayyaki ya kuwa jeji ta fito maka eh, abin nan gasa ya ta fito eh, gidido ya fito lalo ya fito gashi nan dai abubuwa kala-kala dutse ta fi fitowa a jeji wanda za ku je kuna ɗiba dabbobin kusuma suna ci daga albarkar Allah to sannan aka ce wa habbal hasid da kuma tsabawar da kuke girbewa wanda ku kuka shuka sai kuma ku girbe kamar dawa kamar gero maiwa da makamantansu wannan duka Allah subhanahu wata'ala ya yi da ruwa guda ɗaya ya ce wannan kalaba sai gace da kuma da bine wanda suke masu tsayi iwalan hal ne mukaddara ai mukaddaran la haɗul ba da hin wadda take yin tsayi bayan wani zamani la haɗal annabi irin wannan bishiyar dibino Allah ya ce tana da 'ya'ya wanda yake mai cinkoso a jiki in ka ciro nonon dibino sai ka ga ya cinkushe da juna ai mutarakibul ba'dahu fawqa ba'd sashen sa ya hauhawa kan sashi wannan fa Allah yayi ne yace rizqan lil ibad rizqan lil ibad domin arzuta bayi domin arzuta bayi Allah yayi kyauta yanzu wannan ruwan da Allah ke zubarwa daga sama da wanda zaka zuko a ƙasa inda a ce an yi ban A da ban B ai da an shiga uku Irin ne.
gonar ta an sa ta a bane ya kake gani irin yadda nefa suka yi ko a ce gonar ka idan ruwan da Allah zai saukar a bane take za a iya biya kyauta ne Allah ya ba wa mutane rizqan lil ibad shi ubangiji ba ma bayansa yake dan adam ne mai kankamo mai rikewa nawa ne nawa ne kuma ya mutu ya bashi shi ubangiji ya halitta ne saboda bayansa bai da bukata ga wannan inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin shine mai bayarwa roki a wajensa in ya baka kai ma bayar Mm.
in ka kankame kuma to baka yi abin da ya dace ba ku duba hikima ta ubangiji gona ce guda daya ruwa ne guda daya ba daban-daban ba amma ubangiji in ya saukar da ruwan ka zo ka shuka duk abin da zaka shuka da wanda ma baka shukan ba duk zai fito a cikin jeji kuma ƙasa ce ɗaya ruwa ɗaya amma mabambantan tsirrai sun fita masu bambancin ɗanɗano masu bambancin kala in banda ubangiji gwani wa zai wannan
Mm.
duk gwanantan wani idan ya yi masana'anta to sai dai ya yi ga bututu da zai fitar da kaza ga bututu wanda zai fitar da wancan wannan bututun fiye wata ne ya fakijin ɗinsu a cikin roba wannan kuma bututun na juice ne yana haɗawa haka lamarin yake ko? ba za ka ga injin ɗin da yake yin slippers kuma shi ne yake yin chocolate ba
Eh, sau.
akan bambanta ko ba za ka ga injin ɗin da shi ne zai magani irin fa- pharmaceutical sun nan da ake abin nan kuma shi ne injin ɗin da yake yin kusa ba ba zai yiwu ba a ce multipurpose injin ne shi yake yin magani shi yake yin kusa shi yake slippers shi yake yin chocolate shi yake yin juice duk shi ɗaya to ubangiji ta'ala saboda hikimarsa wannan fadu yanayi ne ya ja hankalin bayansa a gane kudararsa iko na ubangiji ba ya taba zamantowa daya da iko na makaluki ba ko da shi makaluki ya samu wani bangare da za a iya siffanta shi da shi to ba irin na Allah ba in an cewa ne yana da mulki da gaske ne mulkin ne yanzu wanda ake cewa tinubu ne yake da mulkin kasan nan ko? da gaske yana mulkin kasan nan da gaske yana da mulkin tambaya nake yi shi dai na mallakan abin da yake mallaka ko Eh,
yana iya mallakan abin da yake mallaka shi ma ba 100% ba ko jikinsa baya mallaka 100% wallahi alazim dan sai ana zaune an taba cewa ko wani shugaban kasa da ana tafowa daga Bauchi aka ce a tsaya bukata ta same shi a akan hanya ko ai an yi wa wa ya tambaye ka ai an taɓa faɗa ko to don Allah yanzu ya tabbata yana shi mai mulki ne ba wani abu wanda ɗan adam yake da shi a ce kuma yana da cika yana da kamala a wannan abu Yes.
ubangiji shi kadai ne yake da kamala subhanahu wata'ala Mm.
shi kadai ne yake da mu- kamala shi yasa zai ce inna allaha huwa razzaqu shine mai yawan arzutawa shine yake da wannan kamala alqadir shi yake da cikakken iko ya tankwasa abu yadda ya ga dama yaf'alu ma yasha'u wa yahkumu ma yurid yana aikata abin da ya ga dama ya hukunta abin da ya nufi la yus'alu amma yaf'aluhum yus'alun ba a isa tambayansa me yasa kai kaza ba shi su ne da aka halitta ake iya tambayar su amma ban da shi to Allah shi yake da wannan kamala to Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana kudararsa da kamalarsa dan mu rusuna masa subhanahu wata'ala sai yake yi waɗannan halittu yake jin hankalin mu mu dube su dan mu rike izina wajen ƙara bautar Allah kuma domin Allah ya jaddada mana cewa akwai fa alkiyama nan da aka musa wallahi za ta tashi wallahi akwai ta kuma za ta zo kuma za ta tashi yadda ya zubar da ruwa ƙasa ta bushe kamar yadda ya ambata ya ce rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan maita kuma da wannan ruwan ne sai muka rayar da gari wanda yake matacce garin da yake fasukunahu li baladin mayyitin ko Mm.
girgije ne Allah zai koro shi ya koro shi sai je shayar da shi a macaccen gari ma'ana garin da ya bushe karar iska ce kawai take tashi fi kawai iska tana tashi waje ko ina bushe ta kaf ko sai Allah ya zubo da ruwa daga sama in ya zubo da ruwa daga sama bayan ɗan lokaci kaɗan sai kaga ciyayi duk sun fito duk sun fito ƙwarin da suke cikin ƙasa sun wajen sun rayu ƙoyayen kadandoniya da ta mutu ta mutu da kwanta ita haka Allah ya halice ta Mm.
lokacin da ta yi ƙwai kwanta yana cikinta mijinta sai ya zo sai kamo ta lokacin damana ta fita sai ya kamo ta in ya kamo ta sai ya zo sai ya binne ta ya tona rami sai ya tona sai ya kamo ta da ƙarfi sai ya binne ta kuma shi ma sai ya tafi sai ya mutu ita kuma sai ta mutu a nan wannan ta ma ya mutu kuma in Allah ya zubar da ruwan damana kuma sai kwan ya rayo kuma sai ya fito sai ƴaƴan sai su dinga fitowa Mm.
an nuna maka kiyamar ce sai ta tashi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi mai tsayi da ya ambaci yadda kiyama za ta kasance abinda zai faru tun daga busar abu har zuwa abinda zai faru a tsakani abin nan tun daga lokacin da kiyama za ta tashi kai har zuwa lokacin da za a yi busa har shi ma mutuwan mala'ikan mutuwa har zuwa lokacin da za a tashe shi Allah subhanahu wata'ala in kiyama za ta tashi ruwa yake sanyawa a Allah sai zubar da ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ruwan ya- yana kasancewa kamar ruwan mani haka zai zo a duniya daga jikinsa ne kuma sai Allah sai fitar da mutanen da ke cikin kabarkura shine idan an yi musa ta fa idza nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzuru in aka sake busa ta biyu sai ka kowa ya tashi ko an tashi kawai ana tafiya zuwa inda za a je daga lokacin da ka tashi a kiyama damar da aka baka a rayuwar duniya za ka iya buɗe bakinka ka yi magana yadda ka wanda ka ga dama za ka faɗa eh maganar da ka ga dama ita za ka faɗa an baka wannan dama idanunka abin da ka ga dama za ka kalla an baka wannan dama an baka dama ka sarrafa gabanka yadda kake so in ka ga dama ka duka mu ubangiji kai sallah in ka ga dama ka je ka filin bol kai ta bol in ka ga dama ka je kai ta rawa duk wannan zaɓin ka ne to amma fa idan kiyama ta tashi ya zancen ya canza Mm.
wannan damar da aka baka alfarmar da aka maka dan a jarraba kan nan to yanzu an kwace wannan damar tafiya ma kawai sai inda aka ce kai Mm.
fala tasma'u illa hamsa sai dai ka ji motsin kafa kawai mutane suna ta tafiya ka annahum ila nusubin yufidu khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhilla tamkar an sa musu wata target ko an sanya musu wani kambu ne ko an sanya musu wani meeting point an ce ku tafi can rubuta ne kawai ana tafi kowa ya dukar da kansa ba a ce ka daga ba ko ba za ka daga ba magana ko ba kai sai ba sai an faɗa la ya takallamuna illa man adina lahum rahman ba sa iya magana sai wanda mai rahama ya musa izini ya ce kuma in zaka faɗa wa qalu sawaba to kaga kiyama kenan in an tashi dole haka za a tafi zuwa ga Allah yadda Allah subhanahu wata'ala ya tsara to don haka shi ya saka da Allah ya buga mana waɗannan misalai halittar sama da ya fi ɗan adam complexity ya fi shi rikici da girma da adadi mai yawa ba wanda ya sani sai mahaliccin amma ya sarrafa su da halittar ƙasa da ɗan adam ɗin yake kanta kuma ita ce mai haɗiye shi amma yake saba ma mahaliccinsa ga ta kuma yana kan nata volcano kawai idan ya erupting magman nan ta fito tana burtsatsi waɗanda suke wani radios iya murabba'in da suke tare wallahi da mutuwa da su ruwan wuta da yake fitowa daga cikin ƙasa a ƙasan dutse na volcano da Allah yake fitar da wannan magma din dan adam kuma yana kan ƙasa sai Allah ya gaya masa to gashi shi ya halarci ƙasa kuma Allah ya ambaci ruwa da yake saukowa daga sama ya anzu tabawa kuma ya ambaci cewa yadda ya zubar da ruwan nan tsairai suka fita sai Allah ya ce ka zalikar huruj haka nan fitar da mutane a kiyama yake kasancewa ai misal hadal iya kamar yadda Allah ya rayar da ƙasa bayan ta mace al-khuruj min al-qubur haka fitowa yake daga cikin kaburbura ka san yadda tururuwa take fitowa za ta yi kauna ko tub tub tub tub haka ko yadda zuzu yake fitowa to haka a jikin kabari guda ɗaya za ka ga mutane suna fitowa kuma don a nuna mutum shi ba kowa ba ne tun ɓarsa ya tashi ba wando kuma doka amma bai ma sanya ya abin da kyau don al'amarin ya wuce ma ya san a wani kwandishin yake fakai faton kiro to me zai saka su shawa da waɗanda suke bayan su har zuwa yau su yi inkari su masa tashin alkiyama alhali abu ne tabbatacce sun san za su mutu sun ga ana mutuwa kuma gashi Allah yana ta nuna mana kiyaman nan dai ga ta nan kullum muna ganin ta wala yace wal istifhamu lit takrir wal ma'ana din da ke nufi annahum nazaru cewa sun duba wa alimu kuma sun sani ma zukira abinda aka ambata din nan sun riga sun sani don haka fakaifa tunkirunahu yaya za ku rika musun abin da kuka riga kuka sani aka ambata wai abin tambaya tunda mutum ya san cewa za a mutu kuma ya tabbata a matsayinsa na musulmi yana da yaƙinin cewa ayyukan bayi su ne za su yi tasiri a ranar alkiyama ya samu rahamar ubangiji da fadalarsa to tunda bawa ya riga ya san wannan me zai saka yaƙin tane me zai saka ke tanadi tafiya ce ake kuma ka san dole sai an tafi atarda an takuna rabiba qaumin da hum zalu wa anta bi ghayri zalu ka so yanzu tafiya ta hada ka da wasu mutane kowa da guzurinsa kuma tafiya ce mai tsayi kowa yana kokarin tana da guzurinsa ba mai sha ruwan wani in ka je Nijar wanda suke tsallakawa su shiga Tunisia tsallaka hamada ne zaɓen nan idan ka gansu da irin motocin da suke hawa motar in ta je akwai point din da bata isa wucewa ba nan za ta tsaya tayoyin da ake sai ga tayoyin kamar na kamar na tantan truck ne tayoyin kamar na tantan to in sun yi tafiya mai nisa sun shiga sun fara shiga cikin hamada kafin su je inda wannan dalar hamada din take a nan suke tsayawa mutanen sai su sauka kewayen motar dama duk gaba ɗaya za ka ga an ɗaura abin nan jarka jarkoki an sassaka musu garara kowa da jarkarsa wani jarkarsa guda ɗaya wani jarkarsa guda biyu to saboda tafiya ce za ku yi da ƙafa akwai masu raƙumi da za su zo su ɗauke ku ba a kai raƙumin ba fa su suna kai raƙumi larabawa ne yan fito za su ɗauke ku za su zo su za su jawo ku kuna tafiya da ƙafa amma da raƙumi da za a ɗora kayan ku a kai kuma sai kun biya su dama sai an biya agents ɗin an kawo wanda zai je ɗauke su to wani ko mutuwa wani zai ba zai bashi Ruwa.
jar- jarkar sai ya ko muku ruwa ɗaya ba kowa ruwansa ne ba mai ɗaukar ruwan wani kuma ɗan guzurinsu da suke ɗauka su burodi bushashe su dubino su wane ne abin da za su taruka ci ba abinci mai nauyi ba kowa nasa ne ba mai ba ma wani kuma irin wannan yanayi idan suna tafiya sai suka hango jirgi ko mota na 'yan patrol idan na 'yan tunisia ko kuma na 'yan algeria guduwa suke su masu raƙuma suku suku sai su bar ku a nan a kama ku a tafi da ku prison a saka ku a prison to kaga tafiya ce wadda ake yi ba mai ba mu wani guzuri kowa nafsi nafsi ne a nan duniya ce ake wai za a tsallaka ne in an je a shiga ta mediterranean a tsallaka spain daga nan sai a shiga cikin france ko a shiga kai zuwa germany a shiga turai ana ga cewa duniya za a samu a can wai idan an je neman duniya ne ake wannan guzurin in za a yi tafiya to yanzu mu akan marhala muke ta tafiya zuwa kiyama mu kuma guzurin da aka ce ni wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa ku yi guzuri mafi alherin guzuri shine bin Allah da manzansa to idan har ka san cewa akwai wannan tafiya a gabanka tare da wasu wasu na guzuri kuma a kiyama ko babanka ko ummanka ko ɗanka ba mai baka nasa guzurin me yasa ba za ka yi tanadi ba kanka ba Allah ya ba mu iko yin tanadi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Farko kafin a sanar da taimako da aka samu na bangaren tallafa marayu, akwai taimako da aka samu daga wajen da mata suke sauraron tafsir. Sun kawo taimakon kudi naira dubu tara da ɗari uku da hamsin da biyar suka ce a bai kwamitin tafsir. wannan takardar kenan sai waɗanda suka kawo kudin tallafi na marayu wani bawan Allah ya ba da dubu ɗaya wasu yara guda uku sun ba da ɗari da hamsin akan Allah ya biya musu bukatunsu wani bawan Allah ya ba da sabbin kayan yara mata sai biyu wata bayar Allah daga unguwar Anda Mango ta ba da naira ɗari biyar akan Allah ya biya mata bukatunta wani bawan Allah ba da ɗari uku a kwamitin marayu ɗari a baiwa malam ɗari biyu kuma a baiwa ‘yan agaji wata baiwar Allah ta ba da hijabi guda ɗaya wata baiwar Allah ta ba da set ɗin ‘yan kunne guda ashirin da uku wata baiwar Allah ta ba da set ɗin ‘yan kunne tara a taimaka mata da addu'a wata baiwar Allah ta ba da ɗari biyar ta hannun ɗan agaji wata baiwar Allah ta ba da kayan mata set sha biyu kayan maza set biyu wata bayar Allah ta ba da rigar mata set ɗaya da naira ɗari biyar a kan Allah ya kare ta da mijinta da kuma ‘ya'yanta ya kuma biya musu bukatunsu wata mata ta ba da kayan yara mata set tara sai hijabi set ɗaya da hula na yara set hudu wata bayar Allah ta ba da naira dubu ɗaya wata mata ba da ɗari biyu wani yaro naira hamsin wata bayar Allah ta ba da turmin atamfa ɗaya da kuma naira ɗari biyar a sanya ta a sanya mahaifanta a cikin addu'a Allah ji kansu wani bawan Allah ya ba da ɗari biyar wata bayar Allah ɗari wani bawan Allah naira ɗari a mahaifinsa ɗari a mahaifiyarsa naira hamsin a uwar ɗakinsa da ta rasu sai kuma naira hamsin ya ce du a sanya su a cikin addu'a wata biyar Allah ta ba da kayan mata sai uku hijabai biyu wata biyar Allah ɗaya ta ba da ɗari biyar a sa ta a addu'a tana fama da ciwon kafa wata biyar Allah ta ba da naira dubu ɗaya a malam akan Allah biya mata bukatunta wani ba Allah ba da naira ɗari biyar jumlar wannan kuɗi da aka samu da kayayyaki kuɗi an samu naira dubu shida da ɗari biyu ta banki wani bawan Allah mai suna Ahmad Sule ya sanya dubu biyu sannan wani bawan Allah kuma ya sanya ɗari biyar sai kuma akwai wani bawan Allah ba su ga ba ko ba a ga alaɗin ba ne ya kira ni na tura masa akawun na kwamitin marayu ya kira ni kuma ya ce ya tura kuɗi naira dubu goma yana so kar na faɗi sunansa amma dai yana buƙatar a sanya shi a cikin addu'a yana fama da rashin lafiya tun da daɗewa ya yi har na hatsari ya rutsa da shi kuma har yanzu yana fama da jinya ake so da malam da ‘yan uwa su sanya shi a cikin addu'a Allah ya ya yi masa wannan matsala da take ba yake fama da ita ta rashin lafiya.
akwai wani kuɗi da
Ba.
mata
Nawa? to sai su bari sai gobe mata an samu tallafi na kwamitin marayu tunda ana irgawa ne sai su bari sai gobe malam sai masu neman addu'a da dama akwai marasa lafiya wasu suna gida wasu suna asibiti wasu suna tafiya da jinyar da kuma masu neman wasu biyan bukatu na alkhairi ciki har akwai mata zaurawa da 'yan mata masu neman mazaje na gari akwai wata ma da ta ce za a yi auren yarta bayan sallah da sati biyu tana so a sanya yar a cikin addu'a suna samun saɓani in alkhairi ne Allah tabbatar kuma ba alkhairi ba ne Allah canja mata da wanda ya ba alkhairi to dai da- da dama masu neman addu'a me sun rikita اللهم صل على محمد وما تنزل- وما تنزل- وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم لا توصل إليك بالكرم ولا أعطى ya Allah da waɗannan kwanaki guda goma waɗanda aka shige su a yau Allah ka sadar da mu da alkhairan da ke cikin wannan kwanaki ubangiji Allah ta'ala ka datar da mu da lailatul qadr Allah ka ba mu istiqama dukkan abin da zai fusatar da kai Allah ka nisantar da mu da gare shi abin da zai sa mu samu yardar ka ubangiji Allah fusatar da mu zuwa gare shi yan uwanmu da ba su da lafiya Ah, waɗanda aka ambata da waɗanda ba ambata ba ubangiji Allah ta'ala ya ba su lafiya dattawanmu da suke zuwa karatu da waɗanda ba su samu damar zuwa ba ana roƙon Allah ta'ala ya kara musu lafiya Allah ya tsawaita rayuwarsu cikin ayyukan alkhairi ubangiji Allah ya albarkaci bayan su kuma da muke biye da su ubangiji Allah ta'ala ya sanya albarka a rayuwarmu waɗanda suke neman auren muna roƙon Allah ta'ala ya zaɓa musu mazaje na gari waɗanda suke neman matan ma Allah ubangiji ya ba su mata na gari Allah kuma ya yassare abin da za a samu a yi auren da kuma rike shi ubangiji ka shirin da muhanda madaidaiciya nas'aluka Allahumma bi annaka Allahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad al-hayy al-qayyum alladhi الحي القيوم الذي ال- ال- ال- الحي القيوم نسألك اللهم بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تستجب لنا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين